كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي جميل wato wannan shine almajazul mursal kalma aka yi amfani da ita a inda ba a ma'anarta ta asali ba saboda alaka da ke tsakanin kalmar a tsakanin ma'anar asali da wannan bakuwa ta ma'ana ta biyu akwai alaka tsakanin su amma wannan alakar ba mushabaha ba ce ba domin idan mushabaha ce ya zo me a tashbih amma yanzu wannan wato ba mushabaha ba ce ba akwai hunaka alaqatun bainal ma'na al-asli wal ma'na al-majazi lakinna hadhihi al-alaqa ghayr al-mushabaha ina fata mun fahimta to a cikin mun karanta alaqat daban-daban na al-majazul mursal mun kawo waɗansu daga cikin alaqat na me na al-majazul mursal daga cikinsu akwai me asababiyya da kuma almusabbabiyya da kuma aljuz'iyya da kuma alkulliyya da itibaru ma kan da itibaru ma yakun da kome almahalliyya sannan na ƙarshe alhaliyyatu wannan shine almajaz mursal kalimatu istu'malat fi ghairi ma'anaha al-asli li alaqatin ghairi al-mushabaha ma qarinatin mani'atin min iradati al-ma'na al-asli lokacin da ubangiji ta'ala ce wa atul yatama amwalahum ko kuma wabutul yatama hatta idza balagun nikah atul yatama amwalahum an gane ku ko baiwa marayu dukiyoyinsu a nan gurin akwai abin da ake kira almajaz almursal ta yaya ta yadda aka yi amfani da kalmar aliyatama fi gairi ma'ana hal asli ina fata fahimta li'anna al-yatima huwa man mata abuhu qabla al-buluk huwa kullu man faqada abahu qabla al-buluk fa huwa yatim لكنه إذا بلغ سن الرشد لا يسمى يتيما شرعا to amma sai Allah ce asla ya tamu amwala kaga ai akan baiwa maraya dukiyarsa a yaushe bayan ya balaga wa batul ya tamu hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum balagun nikaha anastum minhum rushdan kaga anan gurin kharaja min tawr al-yatim ila tawr al-kabir لأن اليتيم دون البلوغ وهذا بلغ الآن بلغ من حيث السن ثم أنه بلغ سن الرشد آنستم منهم رشدا to anan gurin kaga an yi talaqil yatim fi ghairi ma'anaha al asl li alaqatin ghair al mushabaha laysa hunaka tashabuhun bayna al ma'na al asli wal ma'na al majazi to me tace alaqa din anan gurin ma hiya al alaqa itibaru ma kana dai itibaru ma kana summu يتامى باعتبار ما كانوا عليه لا باعتبار ما هم عليه الآن ina fata fahimta faka annal isma lahiqa bihim hatta zaman al-bulugh ina fata fahimta ma anna hadha al-ism inma yutlaqu ala man kana dun al-bulugh kaga nan gunan alaka ita ce me itibaru ma kana قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه لوكتن ديتي إني أراني أعصر خمرا أعصر خمرا الإيصار شيني أماسو أبو kamar yanzu idan ka ɗauki ɗan mangoro ka luguguita shi ka luguguita shi sannan ka huda kofa sai kake matsewa dan ruwan kawai yana zubowa shine me aysar tatse abu ko matse abu haka idan ka dauki lemo ko na tsami ko na zaki ka luguguta shi ka luguguta shi sannan sai ka yar kofa sai kake matso shi ruwan yana fitowa haka idan ka dauki inabi ka matso shi shi ma yana fitowa misali wannan shine aysar to sai ya faɗa a cikin mafarkin sa yace inni arani asru khamra shin giya matso ta ake daga cikin dan itace tatso ta ake daga jikin dan itace kaga anan gurin ya ce inni arani asru khamra wal khamru la ya'ti hakaza duna an tadkhula fihi sina'atul aidi hannaye su suke kera giya amma ba Allah yake halittar giya a yadda take ba amma dan adam ke sarrafa abinda Allah ya halitta sai ya mai shi mai giya ana yin ta wake ana yin ta masara ana yin ta inabi ana yin ta alkama amma lokacin da Allah ya alkama ba a cewa da an sarrafa alkama ko ta hanyar dafawa ko ci za a bugu haka masara haka dawa haka inabi amma dan adam ne ke yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ababen sarrafawa ta musamman ya ajiye su ajiya ta musamman har su rikide su tsumama su zama mai giya to kaga anan gurin ashe lokacin da aka tatso abin sunan shi giya ba sunan sa giya ba amma bayan ya tatso shi ne za a sarrafa shi ta wata hanya sai ya zama mai giya to a nan gurin sammal asalak alhamra wa arada bihi gair ma'anahu al-asli ina fata an fahimta domin hazal ma'asur la yusamma khamran fa huwa laysa bi khamr haqiqatan fa tasmiyatuhu bil khamr tasmiyatun majaziyya ina fata an fahimta tasmiyatuhu bil khamr laysat tasmiyatan haqiqiyya wa inma hiya tasmiyatun majaziyya jamil jiddan to a nan gurin yayi islakin khamr على ما يعصر من العنب او غيره اطلق عليه انه خمر كاغا نان غورن muka ce majaz ne mursal ما هي العلاقه بين المعنى الاصلي والمعنى المجازي اعتبار ما يكون جميل جدا اعتبار ما يكون هو سماه خمرا باعتبار انه سيحول الى خمر مصيره الى خمر لانه سوف يصرفه سوف يستخدمه ويحوله الى خمر لكنه الان ليس بخمر فسماه خمرا باعتبار ما باعتبار ما يكون ina fata an fahimta kamar mutum ne ya sai fili sai ce ishtaraitu baitan fa itlaq al bait ala ard wasi'a laysa fiha bina hadha اطلاق مجازي هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سيكون لانه ينوي بناء البيت فسماه بيتا انا عندي بيت في الحي الفلاني فذهبنا فوجدنا مكانا فاضيا فوجدنا مكانا واسعا ليس فيه بناء يقول لا انا انوي بناء البيت فيه لذلك سميته بالبيت باعتبار ما سيكون ina fata an fahimta to kaga wannan shi ne dai abin da ake kira almajazul mursal a takaice wato a yi talakin kalma ana nufin wata ma'anarta ta daban ustumin zarfi gairar ma'ana al'asli li alaƙatin gairar mushabaha fa hadal alaƙa kad takun kaza kad takun kaza kad takun kaza hasbu ma zakartu to shikenan ma huwa al-majaz al-aqli ma huwa al-majaz al-aqli jamil إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له هكذا هكذا abin da ya faɗa ko yana bukatan gyara menene gyara na cikin لعلاقة ما قرينة مانعة من إرادة المانع بكتي بجبا ما قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي جميل wato anan abin da yake da muhimmanci ku gane bambanci tsakanin almajaz almursal da kuma almajaz al'akali wajen almajaz da mursal sai kalmatul ustumilat kaga nan ana magana akan kalma daya dayan kalma al-yatama kalma daya ba haka bane ba inni arani asru khamra da muka buga misali da su kalma daya ce kalma ce aka yi amfani da ita ba a ma'anarta ta asali ba ina fata an fahimta dan wata alaka daga cikin alakoki aha to amma a nan gurin isnadul fi'li kaga ba kowace kalma ake magana ba sai me fi'li sannan fi'lin ba wai a faɗe shi ba a a yi isnadin sa shi ko isnadin fi'li shine a yi masa me a kawo masa fa'ili ina fata an fahimta eh fi'li sai zanto al musnad fa'il sai zanto me al musnadu ilayhi isnadul fi'li an gane ko to idan za a isnadin fi'li za a isnadin sa ne zuwa ga me zuwa ga fa'ilu amma nan sai ce isnadul fi'li aw ma fi ma'anahu jamil a wancan lokaci na yi muku ma'anar me ma fi ma'anahu me abin da ke dauka ma'anar fi'li ismul fa'il ismul maf'ul as-sifatul mushabbaha duk waɗannan suna dauka ma'anar me ma'anar fi'li suna dauka ma'anar fi'li isnadul fi'li aw ma fi ma'anahu ila غير ما هو له لعلاقة ما قريت ما يعني من إرادة الإسناد الحقيقي to wannan shine abin da ake kira da suna almajaz al-aqli kuma idan ba ku manta ba jiya kusa akan shi kuka dan yi ta tambaya haka wa yamshi bihul ukaz fi ad-dair ta'iban wa qad kana ya ba mashi ashqara ajrada har zuwa ƙarshe to tunda mun tuno waɗannan ababai to yan sai mu gane balagar da ke cikin su balagatul majaz al-mursal wal majaz الأبدي كرنت هنا عبد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي, تؤدي المعنى المقصود بالمجاز فإذا قلت هزم القائد الجيش مم. أو قرر المجلس كذا كان ذلك أوجب من أن تقول حزم جنود القائد الجيش مم.
أو قرر أهل المجلس كذا ولا شك أن الإجازة ضرب من ضروب البلاغة
ضرب من ضروب من ضروب البلاغة جميل إذا تأملت أنواع المجاز المرسل idan ka lura da nau'ika na almajazul mursal nau'ikansa kuma ya suna koma ne zuwa game alaƙa ɗinsa a domin alaƙa kan ta kuna sababiyya kan ta kuna almusabbabiyya kan ta kuna itibaru ma kana wa itibaru ma yakuna alkulliyya alba'diyya ila akhirih um, idan ka lura da nau'ika na almajaz mursal wal aqli da kuma nau'ika na almajaz al aqli ra'aita annaha fil ghalib zaka gani cewa a bafi galibin hali tu'addi al ma'ana al maqsud bi ijaz su sukan taimaka ne wajen bayar da ma'anar da ake nufi bi ijazin a takaice wato ti almajazul mursal da almajazul akali zai koya ma yadda ga wata ma'ana a zuciyarka kana son ka faɗe ta sai ka yi amfani da takaitattun kalmomi ta yadda in wani wanda baya da wannan ilimin ya zo sai ya amfani da kalmomi masu yawa kai sai ka takaita kalmomi kuma ya bada mai to wannan ita ce balagar da ke cikinsa fa innaka idza qult domin lokacin da ka ce hazamal qa'idu aljaisha idan ka ce kwamandan yarin jayi runduna kwamandan yakin alqa'id ai shine jagoran yaki hazamal qa'idul jaysh kwamandan runduna kwamandan yakin yarin jayi runduna guda to kana nufin shi kadai yarin jayi runduna guda a hankali ba zai karbi wannan ba ko kuma idan ka ce qarrara al majlisu kaza majalisa ta zartar da kaza yanzu ne da kai za mu iya zuwa majalisar Kano mu je mu sarrafa kowa a ciki ita ce majalisar ina fata an fahimta to ita majalisar ita ce take zartarwa ko mutan cikinta wakilan cikinta amma sai ka jingina zartarwa zuwa ga me zuwa ga ita majalisa sai ce lokacin da kace haka kana zalika aujaz hakan ya zanto ya fi takaituwa ta fuskar kalmomi min an taqula sama da kace haza ma junudul qa'idil jaisha sojojin jagoran yakin sun rinjayi runduna guda ko kuma ka ce karrara ahlul majlisi kaza yan majalisa sun zartar da kaza kaga nan sai ka cire kalmar mai ahal a can gudun kuma ka cire kalmar mai junud an fahimta ku to lokacin da kace hadha mal qa'idul jaika ya zama isnadul fi'li ila isnadul fi'li ila غير من ya zama menene me ya zama hadha mal qa'idul jaika ya zama al majaz al mursal ko al majaz al aqli eh al majaz al aqli eh domin ka jingina fi'ili zuwa ga wanda ba shi ba ina fata an fahimta قرر المجلس كذا كان ذلك أوجز من أن تقول هدم الجنود الجنود القائد الجيش أو قرر أهل المجلس كذا ولا شك أن الإجازة يتي با شك كوا شي تكي تزنشي با تارد فرر دا كلمومي ما سيوا با ضرب من ضروب البلاغة wato nau'i ne cikin nau'ikan balaga yana daga cikin abin da balaga za ta koyawa mutum zance kaɗan amma mai faffaɗar ma'ana ba zance da yawa ba kuma babu ma'ana ina fata an fahimta
وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين هو المهارة في تسيد العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير كما في إطلاق العين على الجاسوس والأذن على سبيل التأثر بالوشاية والخف والحافر على الجمال والخيل والخيل في المجاز المرسل وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والمزان والزمان والمكان والزمان المختصات جميل يتي هناك مظهر آخر للبلاغة akwai wani wani abin daban kuma da balaga ke bayyana a cikinsa fi hazain almajazi ne cikin waɗannan majazi guda biyu almajaz mursal da almajaz al-aqli menene huwa al-maharatu fi takhayyur al-alaqa shine gwaninta ita ce al-mahara gwaninta fi takhayyur al-alaqati wajen zabar alaka bainal ma'ana al-asli wal ma'ana al-majazi tsakanin ma'ana ta asali da ma'ana ta majazi domin lokacin da ka zo cikin almajaz mursal an ce alaka sagarar mushabaha to kaga akwai alaka ta daban-daban kai ne zaka zabo wanda kake so ko dai alaka din ta zanto sababiyya ko almusabbabiyya ko ibi ko itibar ma kana ko itibar ma yakunu ina fata an fahimta eh kaga wannan kai ne kaga dama ka ka zabi wato ainihin alakar da kake so an gane ko wato mutum zai zaɓi alakar da yake so tsakankanin ma'anar asali da ko ma'ana ta majazi bi haisu ya kunu majazu musawwiran lil ma'an da maqsud ta yadda shi majazin zai suranta wa mai saurare hakikanin ma'anar da ake nufi khaira taswirin mafi kyawun sawarawa kama fi itlaqi al-ayn ala al-jasus kamar yadda za a ce arsaltu uyunan idan sarki ko shugaba ce na aika idanu yana nufin idanu ko me yana nufin yallaken asiri kaga anan gurin wani irin majazi ne anan gurin المجاز المرسل من باب إطلاق البعض ما إرادة الكل لأن العين بعض من الجاسوس فأطلقت العين ما إرادة الجاسوس كاغا نقول مجاز لي أنغانيكو والأذن على سريع التأثر بالوشاية لا ربا سكن شيء فلان أذن ga mutumin da yake dandana yana da saurin karɓar jita-jita kaga ai uzun gaba ce daga cikin gaban dan adam amma aka ambace ta ana nufin me ana nufin shi gaba ɗaya din gurungum din sa kaga wannan ya zama me almajaz almursal min babu itlaq البعض ما إرادة الكل أطلق البعض وأراد الكل لأن الأذن بعض من الإنسان فأطلقه وأراد الإنسان إلى فتام فإنت irin abin da munafikai suka ce da manzo Allah kenan Allah Allah ya ce wa minhum allazina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun suna nufin mai saurin karɓar zance ai da an je an yi masa ƙarya ma baya gane zai ji zai fahimci sai ya bi ma'ana mutumin da yake mai saurin tasirantuwa bil washaya washaya jita jita ko idan an kawo masa gulma ziga wal khuf akan yi amfani da al khuf والحافر akan yi amfani da kalmar alhafir alal jimal wal khayl alkhuf din ana nufin raƙumi amma kaga ai takonsa din shine ake kira alkhuf ambatan alkhuf ana nufin raƙumi gaba ɗaya shi ma ya zama me almajaz almursal min babu itlaq alba'd ma iradati alkul haka alhafir abinda ake nufi kofatan doki shi da alhafir din amma a ambace shi ana nufin doki kaga shi ma zama almajazul mursal المجاز المرسل كنا وكما في اسناد الشيء الى سببه haka kuma jingina abu zuwa ga sababinsa aw makanihi ko wurin faruwarsa aw zamanihi ko lokacin faruwarsa fil majaz al aqli a cikin al majaz al aqli mutum zai zaka karanta aya ta alqur'ani innal abrara lafi na'im lallai wato al'abrar bayi masu da'a lafi na'im suna cikin ni'ima suka ce to ai na'im shay'un ma'anawi shi kadai ba a shiga cikin sa sai dai a shiga wurin da akwai shi ka gane ka ganin wurin almajaz abin nan da almajaz almursal alaqatuhu ita ce me alhaliyatu an gane ko ko almahalliya almahalliya alaqatuhu almahalliya jamil um, wannan kenan fil majaz al aqli fa inna al balagata tujibu an yuktara as-sabab al qawi ita balaga tana wajabtawa mai amfani da babukanta an yuktara tana wajabta an yuktara as-sabab al qawi a zabi sababi mai karfi tsakanin ma'ana ta asali da ma'ana ta majazi wal makan wal zaman al mukhtasan a wuri da lokaci da ya dace wato mutum zai rika amfani da kalmomin ne inda suka dace inda balaga take da wani abu kenan yanzu ka iya yin zance wanda shi karan kansa yan an kalle shi balaga ce amma yan an kalle wanda kai wa shi kuma sai a ga cewa ba balaga ba ce ba ina fata an fahimta yaro karami wanda idrakin sa a kasa yake sai ka je kai masa amfani da kalmomi na balaga masu abin nan kaga nan gurin bai dace ba ina fata an fahimta sannan babban mutum sai kuma ka masa amfani da kalmomin da ake amfani da yara kanana idan yara kanana kai wa zancen ya dace makurar balaga kenan amma manya sai ka zaba musu rasu ina fata an fahimta sannan bambanci tsakanin mutumin birni da mutumin kauye kowa da irin yadda zaka yi masa magana ina fata an fahimta in ka ɗauki kalmomi wanda suke na kauye ne tsantsa ka zo kana amfani da su lokacin da kake adiresin din mutanen birni to ko da wannan kalmomin balaga ne inda a kawai ka faɗe su to a yanzu abin ni da ka faɗe su ya zama mai gwaranci idan ka zo kana maganar rumbu kana maganar lauje kana maganar mashi da kibiya kana maganar bida kana maganar matsayi fata in birni bai taba taka kauye ba ballantana ya a kaya ba ballantana a ce ya san wani matsayi fata ko amfaninta ko bida ko ya san wani wannan duk bai san su kana maganar tufaniya mutumin birni bai san duk waɗannan kalmomin ba kana buga misali da su sai ga kawai baka gane me kake ba sannan kuma idan ka je kauye kana maganar round about kana maganar wane ne wane ne kana maganar wani gidan shakatawa wani gidan shakatawa ana bukatar mai duk waɗannan ba za a fahimce ka ba to shi yasa kowane wuri sai ka zaɓi kalmomin da suka dace shine su ɗan balaga din suke yin wata kalma takaitacciya su ce li kulli maqamin maqalun to wannan shine abin da suke nufi da wannan li kulli maqamin maqalun kowane wuri akwai irin maganar da ake yi da sai ce me
دفقت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا فإطلاق الكل على الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل كما إذا قلت فلان فم تريد أنه شره يرتكب كل شيء أو فلان أنف عندما تريد أن تصفه بعظم الأمر فتبالغ فتجعله كله أنفا ومما يؤثر عن بعض الأدباء ومما يؤثر ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل منافي قوله لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه يتوازى لك النظر إذا كزرفف نظري رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي za ka ga cewa galibin nau'ikan majaz al-mursal da kuma al-majaz al-aqli la takhlu min mubalaghatin badi'a to duk idan ka kalli galibin al-majaz al-aqli da al-majaz al-mursal za ka ga bayan da za a yi babu dan mubalaga a ciki amma wannan mubalaga din badi'a mai ban kai mubalaga mubalaga din mai ban kai zati asarin fi ja'al al-majazi wadda take da tasiri wajen mayar da majazin ya zanto a ra'i'an mai kyau sannan khallaban mai fusgar hankali khallab kenan abinda zai ja hankalinka fa iza qulta idan ka ce fulanun famun wane ai baki ne laraba sukan faɗi haka fulanun famun turidu annahu sharihun abinda kake nufi mutum ne mai zalama yaltaki mu kulla shay duk abin da gani sai ya dauka ya ci hadamamme ne wato yana da hadama shine sharihun wato sai a ce fulanun famun aw fulanun anfun laraba sukan faɗi haka wani ai hanci ne me suke nufi inda ma turidu an tasifahu bi izamil anf idan kana son siffanta shi da babban hanci fatubaligu fataj'alahu fataj'aluhu ka'annahu kullahu anfan wato sai ka zurfafa wajen zance sai ka mayar da shi gaba ɗaya ma hanci ne shi a madadin kana nufin mai babban hanci wa mimma yu'saru an ba'd al-udaba yana daga abin da aka ruwaito daga waɗansu sashi na malaman adab fi wasfi rajulun unafi wajen siffanta mutumin da yake da babban hanci shine unafi qawluhu qawluhu fadarsa cewa lastu adri a huwa fi anfihi am anfuhu fihi ni ban sani ba shine aka dasa wa hancinsa ko hancinsa aka dasa masa kaga kaiwa balaga ne wajen me zurfafawa yana son ya dai nuna mubalaga wajen siffanta cewa mutumin yana da babban hanci shi ce lastu adri a huwa fi anfihi am anfuhu fi ina fata eh a zai baji ba a dama zagi ne wannan ai zagi ne makula da kokarin aibatawa sannan idan mun kalle shi fi mizanin shari'a kaga ai bai dace ba amma tunda adab muke karantawa za mu kawo ababen da su laraba suke dogaro da shi a matsayin balaga to amma kuma dole a yi ishara zuwa ga abin da ya dace a shari'a da kuma wanda bai dace ba a shari'ance ya bai halatta baka aibata mutum da wani sashi na jikinsa tun da ba shi yawa kansa ba ubangiji ta alana cikin hikimarsa ya halicci bayi a haka aibata wajen sai ya zanto kamar mutum ya muna na ladabi ne tsakanin shi da mahaliccinsa tun da shi ya halicci wannan bawa a haka ba shi bawan yayi kansa akan haka ba ina fata an fahimta to suna da irin wannan mubalagar kamar da lokacin da abu ja'far ya fito wani yake ce masa ni ban san ba mai fi haske ranar da take yanzu lokacin hantsi ko sarki haka ya ce bai san ba wa ya fi haske a nan gudun shi ne abinda suke kira ta jahulul arif mutum ya san abu amma ya nuna bai sani ba don mubalaga kamar ka ce ban sani ba wa ya fi kyauta shin teku ko kai na rikice ban san ba wanda ya fi kyauta tsakanin ka da teku kamar yadda mutarabbi ke ziga saifin daula lokacin da manzan sarkin roma ya zo wajen sai ce fa aka bala yamshi fil bisati fa madara yace ka san ba akwai doguwar shimfiɗa ba da ake shimfiɗawa idan zaka je ga sarki can akan kujerarsa to ya taho a lokacin shi wakilin sarkin rumawa yana kan wannan dardumar da wasiƙa a hannu kafin ya je mika shine mutanabbi yake faɗin wannan baitin yace gashi nan ya shigo yana tafiya akan shimfiɗa ko kan kilishi amma bai san ba ina za shi ilal bahar yamshi aw ilal badr yartaki shin teku zai je fada ko kuma zai je ne zuwa ga wata daren sha hudu lokacin da yake sama matattakala yake nema kaga mubalaga ne mubalaga ce mubalaga ce irin wanda jisa sarakunan kansu yake fashewa su rasa me za su yi mai mawaka fitanannu ne fitanannu ne kwarai da gaske a hausa ma akwai mana a cikin adabin hausa in kana karantawa sai dai baka iya daukan ta tsabiki ka dauki wata ka'ida ta larabci ka yi amfani da ita a hausa yanzu mu a hausa idan ka ce wani hanci ne sai ma a rasa me kake nufi amma su a laraba in ka faɗa haka sun san cewa zagin sa kake cewa yana da katon hanci idan ka ce wani kunne ne a hausa sai ma a rasa mai kake nufi da haka yawanci akwai waɗanda suke kuskure su ɗauki ƙa'idar wani yare su ce za su aiwatar da ita a wani yare akwai abin da zaka samu yaruka da dama sun yi tarayya kai kowa ya yadda kaza balaga ne amma akwai abin da harshe kaza ne zai zama balaga ba harshe kaza ba zai zama balaga ba sai dan sanin adab ba adab guda ɗaya ba yakan taimaka shi ɗalibin ilimi kan ko shakka babu a ce ka san adabin Hausa ka san adabin Larabci kuma in mutum yayi boko ya san adabin Turanci to wannan zai tara masa abin shi yasa ko udaba na da sai ya zanto cewa waɗanda suka karanta adabi na farisanci harshen fasha da waɗanda suka karanta na rumanci kuma suka hada da larabci sai ka kwarewa su ba ɗaya bace ba ina fata an fahimta kuma koda a yanzu wanda ya hada da na turanci da na larabci duk a ce ya san adabin kowanne sai kaga kwarewa su ba ɗaya wuce ba yanzu yanzu su profesa muhammad kutub kanan sayyid kutub dama karatunsa gaba ɗaya na turanci ne sannan kuma shi gashi ba larabe ne sai ya zanto ya karanci adabin larabci sosai kuma ya karanci adabin adabin turanci sosai sai ya zanto mutum ne mai baki ko ya ka tsare shi zai iya magana yana daga cikin abin da dr abdulbasir badar yake cewa yake cewa za a gayyaci muhammad kutub lacca ya ce za mu tafi da shi za a shiga wurin lantar ya ce wallahi ban san akan mai zan yi magana ba amma da ya fara isti'aza kafin ya karasa sai ga yana da abin da ake kira suratul badiha saurin tunawa da abu wannan kuma baiwa ce a wajen ɗansa tare ko shakka babu akwai tasirin yawan karance karance tunda yawan karance karance zai sa ka kamo magana kaza sai ka ga rassan da take da shi da dangantakar da take da shi sai ka zaɓi wanda ya dace da wurin sai ka faɗa amma wanda yake ba wasi'ul istila ba shi yasa ake son yawan karance karance mutum ya zanto wasi'ul istila amma idan ya zanto ya zanto a zawiya dayyika yake a takaice ko da yayi karatu mai fadi in dai a bangare ɗaya ne to sai ga in ba wannan bangaren aka tattauna da kai ba za ka iya cewa komai ba me yake ba malaman zaure magana sun yi karatu mai zurfi amma a fikihu kadai ko kuma a lugha kadai sai ka zanzo ana magana ka yi magana akan tasirin shari'a wajen gyara rayuwar al'umma ba da za kawai ka zo ka buɗo babin tayyuma kai ta sharhi kana faɗin yadda mai mukhtasar yace ko ka buɗo babin alwala ko ka buɗo babin wankan janaba kai gwanintar tahalili da abin nan ko kawai kai rabon gado a shimfiɗa maka yaki kana zanawa ga yadda za a yi kaza ba wannan maganar wace wata ce yanzu aka ɗora ka akai kai ko ba kai nazarin ta ba ina fata an fahimta shi yasa ake son abin nan mutum ya zanto yana da wasi'ul ittila ita wani mai hikima yake cewa na taɓa faɗa muku wannan khudh min kulli shay'in shay'an wa khudh min shay'in kulla shay wannan magana ce ta hikima khudh min kulli shay'in shay'an wa khudh min shay'in kulla shay ma'ana kowane abu ya kasance ka koyi wani abu a cikin sa amma sai ka zabi dai sai ka san komai a cikin sa a cikin tafsiri ka san wani abu a balaga ka san wani abu a adab ka san wani abu a fiqh ka san wani abu a nahu ka san wani abu a sarfu ka san wani abu a kaza ka san wani abu a mustalah hadis ka san wani abu cikin kowane irin abu ya kasance dai kai me ka san wani abu to sai kuma ka zabi dai sai ka san komai a cikin sa kaga takassus kenan ina fata an fahimta shine kuzmin kulli shay'in shay'an wa kuzmin shay'in kulli shay dole akwai takassus ka san wancan ka san wancan koya aka dan taba ka kana kama ta ka amma kuma akwai abin da shi ka fice a cikin sa shi ka fi fice a cikin sa da sauransu yanzu irin su ibn hajar zaka samu kusan komai sun karanci wannan sun karanci wannan amma zaka samu ko dai abin nan shakka babu wato gununta sa a cikin ilimin hadisi ta tsara gununta sa a cikin fikihu duk da cewa ko ba jahilin fikihu bane ba ba jahilin tafsiri bane ba ina fada an fahimta sai ka samu gununta sa a cikin nan ta irin su imamun nawawi sun san kaza sun san kaza sun san kaza a rana ɗaya yana da darasi goma sha biyar a wajen malamai ya je can ya ɗauko kaza ya je can ya ɗauko kaza amma kuma dole zaka samu akwai abin da shi mutum ya fi takassus a cikinsa ya fi yalwata abin nan a cikinsa irin su abu amrul basri gashi malamin kira'a gashi malamin luga gashi a hadisi gashi a tafsiri amma kuma zaka samu fitansa a cikin luga da kira'at ya tsara fitansa a cikin waɗansu fannoni daban-daban shine dai kuzmin kulli shay'in shay'an wa kuzmin shay'in kulli shay'in ma'anin ɗalibin ilimi dole gwargwadon madarik ɗinsa akwai lokacin da zaka lokaci guda zaka iya ɗaukan darussa hudu kana da kwakwalwar da zaka iya haka kana da ido a cikin ilimi da zaka iya haka akwai lokacin da zaka iya ɗaukan uku ka je wancan darasi ka ɗauka ka je wancan darasi ka ɗauka akwai kuma wanda shi fahimta saboda kai ya ɗauki kowanne ba to sai ya lazunci ɗaya inda ilimi ke da albarka duk wanda ka lazunta ka ɗauki lokaci kana ya sai ga kwakwalwar tana ƙara buɗewa to sai ka ƙaro ɗaya sai ka ƙaro na biyu har zuwa adadin da zaka iya ɗauka ya fi sama da a ce a lokaci guda da baka iya daukar ɗaya kuma ka je ka dauko goma sai ka ga ba wanda ka fahimta ce ma'ana dai mutum yana dauka ne marhalatan marhalatan to sai alkinaya ko mun gama da wannan sai alkinaya sai mu karanta ko da yake lokacin eh mu karanta kinaya din zamu iya insha Allah
الكناية الأمثلة تقول العرب فلانة بعيدة ما هو القرب قالت الخنساء في أخيها سر طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى وقال آخر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب مم.
وجدت فيه بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب مم.
وقال آخر الضاربين بكل أبيض مخزم والطاعنين م- مجامع, مجامع الأبغان مم.
المجد بين ثوبيك والكرم ملء بردي- برديك مم.
البحر kafin ka je nan gurin karanta ka'ida alqawaid
القواعد مم.
الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مم.
مع جواز إرادة ذلك المعنى jamil
تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام salasata aqsam ثلاثة أقسام مم.
فإن المكني عنه قد يكون صفة مم.
وقد يكون موصوفا مم.
وقد يكون نسبة jamil gashi nan abin da ake nufi da alkinaya lafzun utlika lafazi ne wanda aka yi amfani da shi wa urida bihi lazimu ma'anahu amma ba a nufin ma'anarsa ana nufin lazimin ma'anarsa ana nufin me lazimin ma'anarsa lokacin da ka ce wane yana da kayan sawa da yawa sun kai kusan ɗari daidai yake da ka ce me yana da katon akwatu ina fata fahimta domin kaya da yawa akwatin ko dai ya zanto ya fi ɗaya ko kuma ya zanto ɗaya ne ƙato to lokacin da ka zo a madadin ka ce wane yana da kaya da yawa sai ka ce ai wane mai katon akwatu ne to katon akwatu na nufin me abun zubawar da ke ciki kaɗan ne ko da yawa har lokacin da ka ce wane ai yana da katuwar tukunyar dafa abinci a gidansa abin nufi ana yin mai da yawa ana yin abinci da yawa to kuma tun da ana yin abinci da yawa wannan na nufin ana mai ana ciyar da mutane da yawa ina fata an fahimta to wannan dai shine abin da ake nufi lafzun utlika lafazi ne aka yi itlaqin sa wa da bihi lazimu ma'anahu amma abin da ake nufi da shi lazimin ma'anarsa abin da ke lazantar ma'anarsa ma jawazi iradati zalikal ma'ana tare da cewa ya halatta mutum ya ambace shi kuma yana nufin ita kanta wannan ma'anar da lafazin ke dauka ba lazimin ta ba hunaka ma'anar lafzi wa hunaka lazimu ma'anar lafzi ina ba dan kun fahimta lazimin ma'anar lafazi shine kamar ma'anar da muka faɗa muku lokacin da aka ce wani yana da katon akwatu abin nufi yana da mai kaya da yawa wani yana da babban aljihu abin nufi yana da mai abin zubawa da yawa idan aka ce wani na da antakwar ya dan karamin aljihu abin nufi abin da zai saka a ciki menene kadan ne dan ka ce wani mai karamin aljihu ne ba na talaka ne baya da abin zuba da yawa ba babban aljihu ina fata an fahimta to kaga lazimin ma'ana ke ta iyawa kuma abin da kake nufi ita ce hakikanin ma'anar yana da katon aljihu ko da baya da kokobo da gade aljihun dan kan wadatacce zai iya wa ga wani da aljihu sama da guda biyar a jikin wandansa ko baya da kudin sakawa irin samarin yanzu din na goma haka ba ga aljihu a nan aljihu a gwiwa duka gwiwoyi aljihu na tsuwawansu aljihu nan a matsayi aljihu amma ba ko ban saka ba laysa bi darura ka iya fadin yawan aljihu kan nufin hakikanin yawan su ba tare da abin zubawa ba ka iya fadin yawan aljihu kuma kana nufin me lazimin ma'anar yawan me abin zubawa kenan shine lafzul utlika urida bihi lazimu ma'anahu ma iradati ذلك المعنى تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام ita alkinaya dangane da wa aka yi wa kinaya din taka suka shi uku fa innal makaniya anhu domin abin da aka boye din ba a san a faɗe shi kad ya kunu sifatan mai yawa zai iya zama sifa ne an gane ko idan ka ce wani mai dogon hannu ne ka nufin a dogon hannu ta fuskar halitta kuma ta iya kana nufin lazumin ma'anarsa dogon hannu shine me kyauta ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka ɓoye kyauta ka yi amfani da kalmar me dogon hannu don dogon hannu din lazumin ma'anar shine me kyauta to wannan abin da ka ɓoye sifa ce cikin sifofi domin yawan kyauta sifa ce kamar yadda rowa mako mai ce sifa ce to kaga nan gurin almakaniyu anhu kad yakunu me sifatan zai iya zama sifa ne kamar idan ka ce wani na da dogon hannu wa kad yakunu mawsufan ta iya yiwa abin siffantawa ka ɓoye wa kad yakunu nisbatan ta iya yiwa gwargwadon wani abu ne ka ɓoye wato kana ka nuna gwargwadon abu yawansa ko kankantarsa sai ka kawo kalmar da za ta ba da wannan ma'anar amma a asalinta ba shi take nunawa ba zai fito a cikin amsila da zamu karanta da bahar yace al-amsila ga amsila nan taqulu al-arab larabawa sukan ce fulanatun ba'idatu mahawal qurb idan ce mahawal qurb wato wurin zaman dan kunne domin al-qurb din shine dan kunne mahawal qurb wurin da dan kunne ke kai kawo to idan aka ce fulanatu wato ina ne kuma inda dan kunne ke kai kawo shine wurin da ke tsakanin daga nan karshen kunne daga ƙasa zuwa nan kafaɗa to idan aka ce fulanatun ba'idatu mahawal qurb wance ai wurin saka dan kunnanta na da tsawo kana nufin tana da me dogon wuya kaga yanzu kai ba so kake ka bada labarin wurin saka dan kunnen ba amma lazumin ma'anar dan babu yanda za a yi in waya ya zama gajere kuma wurin saka dan kunne ya zama dogo in dai wurin saka dan kunne ya zama to yana da fadi to dole wuya yana da me to lazumin ma'ana din kenan to kaga nan gurin kinaya ce dangane da me dogon dogon wuya ko menene sifa ce kinaya ce dangane da sifar wannan matar cewa na daga cikin siffofinta ita mai dogon wuya ce qalat al khansa khansa ita ce tumadir bintu umar tumadir bintu umar ta ce mai fi akhiha sakarin dangane da dan uwanta sakar tana ji da shi kwarai daga ciki tana yawan ambatan shi a waka tun da ita sha'ira ce ta ce da shi tsawilin najadi rafi'ul imadi kasirun ramadi idza ma shata tsawilin najad wato yana da dogon maratayin takobi idan maratayin takobin mutum ya zanto dogo ne to shi mutumin zai zama gajere kaga shi ba zai zama dogo rafi'ul imadi yana da dogon gida to talaka ne yake yin dogon gida ko kuma mai wadata mai wadata shugaba a cikin jama'arsa shi ake hango gidan shi daga nesa kasirun ramad yana da yawan toka a gidansa idan ka ji za ka ga toka da yawa to yawan toka na nufin me yawan girki yawan girki kuma na nufin yawan ciyarwa shine kasirun ramadi mai yawan toka ne iza ma shata to a nan gurin akwai abin da larabawa suke a lokacin su wancan nada ko da ke har yanzu suna yi shine lokacin sanyi akan fita daga bayan gari aje akan fita bayan gari aje a yi tent a zauna saboda lokacin sanyi ba lokaci ne da yawan kai kawo ɗin mutane ba saboda tsananin sanyi to mawadatansu ga wurtattun attajirai da sarakunan su yadda suke sai a fita bayan gari a yi katon tent a fita da raƙuma da yawa da kayan abinci da yawa kawai a yi ta ciyar da mutane to shine idan aka ce shata abin nufi kharaja waqta shita'i an fahimta ko kharaja waqta shita'i lil infaq ko lit tanazzuh kharij al balad to galibi za ga ana yawan ciyarwa ba shine ba tarfa ta bandar abdu yake cewa nahnu fil mashtati nad'ul jafala mu idan an fita bayan gari lokacin sanyin hunturu nad'ul jafala mukan kirawo mutane gayya ne a zuwa ci abinci ba wai ka je ka kirawo daya a boye ba wani zo mu je gida zaka ci abinci wannan sai waɗanda ba su da kuɗi suke zazzabe mu kawai fitowa muke mu ce ina mai cin abinci shine nad'ul jafala yace wala taral adiba minna yantakir ba za ka taba ganin wai mai gayyata a cikin mu wai yana zazzaba ba kawai yana kirawo kowa da kowa ne idan abin da za a bayar ya zama me kaɗan to shine za a rika zaben wani da wani su zo karwa ne zo karwa ne ya ji kar a faɗa wa ne amma idan abin bayarwa yana da yawa sai da cewa ko shine fil mashtat kenan to shine take siffanta da cewa kasirur ramadi idan ma shata idan ko an fita lokacin sanyi to zaka samu mutum ne mai yawan ciyarwa ka san dan adam ya fi bukatar abinci idan ana sanyi sama da yadda ana mai zafi ko da lokacin damuna idan ana mulka mulka dan adam ya fi bukatuwa zuwa ga yawan cin abinci to sai take nuna karamcinsa a lokacin da ake da bukatar mai abinci ta iyawa an fita bayan gari ta iyawa ko ba fita bayan gari ba amma lokacin sanyi ya zo jama'a na da bukatar abinci to a lokacin zaka samu kasirun ramadi yana da yawan toka a gidansa an gane ko to kaga anan gurin da sace tawilan najat ta iya yiwa tana nufin eh gidan takobin nasa in ka kalle shi mai tsawo ne amma ta yi kawai ba kila ma bai da gidan takobi tana nufin ta ce shi dogo ne kawai kaga lafazin utlika wa urida bihi lazimu ma'anahu domin lazimin ma'anar dogon gidan takobi lalle mai shi ya zanto mai dogo to kuma galibin dogaye suka ce galibin dogaye zaka samu jarumai ne a iya samun kila wani dogo ya ya zama na nadiri rago dan da nan ya gudu amma galibin dogaye zaka samu jarumai ne ko a wajen yaƙi so ake baiwa tuta saboda na farko tutar ta yi tsawo da yawa a hangota tsayuwar tuta na nuna har yanzu muna nan ko ba haka ba amma faduwar tuta fa na nuna cewa sai ka karaya yanzu ko wajen yaƙi aka kashe wanda yake rike da tuta kaga tutar ku ba ta kadawa duk sai ka ji ka karaya amma in tana tsaye fa to shi yasa suka fi ba dogo dan a hango daga nesa amma ya ba ga dare kila baya da tsawo dogaye sun zagaye shi tutar na tsaye amma zaka dauka ta faɗi ko dai wani abu makamancin haka an gane ko sannan rafi'ul imad galibi ba wanda yake babban gida sai mawadaci kaga tana nufin babban mutum ne yani azimun fi qaumi can gurin tsawilan najad ya zama to shuja'un kenan shuja nan gurin kuma rafi'ul imad ya zanto me azimun fi qawmihi kafirur ramad kuma ya zanto me jawad mai yawan kyauta haka take so ta faɗa amma sai ta kawo waɗansu kalmomin da ba za su ba da wannan ma'anar ba kai tsaye amma suna nufin lazimin ma'anar wa qala akhar fi fadli dar al-ulum fi ihya lughat al-arab akwai makaranta da ta yi fice a kasar Masra ita ce Darul Ulum to wani ya faɗa yana mai bayyana falalan ita wannan makaranta ta Darul Ulum wajen rayar da harshen Larabci sai ya ce da Darul Ulum wajadat fiki bintu adnana daran zakkaratha badawatal arabi yace wajadat fiki bintu adnana daran yar adnanu ta sami gida a wajenki ta samu gidan zama fiki tattare da ke wannan gidan zama din zakkarat ha badawat al-arabi ta tunatar da ita zaman ƙauye irin na larabawa abin da yake so ya ce da bintu adnan anan yana nufin me al-lughatul arabiyya ina fata fakanna biha fakana biha bi qawlihi wajen bintu adnan yana nufin harshen larabci sai ce me bintu adnan tunda adnan shine kakan larabawa wato bintu adnan ta samu wurin zama a wurin ki ma'ana yana so ya ce darul ulum ya zanto wuri na rayar da harshen larabci duk wanda yake so ya kware a larabci ya yi bincike cikin harshen larabci ya kai mutuka cikin harshen larabci a wancan lokaci da ake magana sai fa in darul ulum ya je dan nan ne wuri da yake da zakakuran malamai waɗanda ake bincike akan harshen larabci na hausar fa balaga da adab da sauransu to kenan sai ya ce kamar sai ya siffanta harshen larabci kamar wata yawan karanta adab da za ta gidan aure ta rasa inda za ta je sai ta zo darul ulum ta zauna to da ta zo wannan darul ulum din kuma sai ta sanatar da ita bintu adnan badawatul arabi saboda ana yawan karanta adabin larabci a yawan adabin larabci ko akwai maganganun larabawan kauye ko ba haka ba to abin da yake nufi da yake to kaga nan ita ma kinaya ce kinaya dangane da me an sifatin ko an mawsuf kinayatun an mawsuf li'anna al-lughah al-arabiyya mawsufa aha sai nan gurin sai kawo bintu adnan ne nan fi ita wa qala akhar ad-daribin bi kulli abyad mikhzami wa at-ta'inin majami' al-adghan adghani wato yana zuga waɗansu kabila ne akan ce abyad ana nufin takobi an gane ko abiyar kenan mikhzam takobin da yake mai kaifi abiyar mikhzam takobi mai kaifi sannan majami jam'i ne na majma sannan al'adghan jam'i ne na adghnu adghnu a larabci shine wato kullun zuci kamar hasara ana kiransa adghn jam'insa adghan kamar ganin kyashi ana kiransa adghn an gane ku to saboda haka yace ad-daribina bi kulli abyada mithlan sune masu kai sara bi kulli abyada da dukkan wani takobi mithzamin mai tsananin kaifi wat-ta'inina majami' al-adghani sune masu kai suka ga matattarar kyashi da hasada ina ne matattarar kyashi da hasada zuciya kaga kirji kenan amma a madadin yace zuciya sai ce me matattarar kyashi kaga dai zuciyar kenan ma'ana yana zuga su da cewa ƙwararru ne a wajen yaƙi idan sun tashi sarrafa ta sai ya ƙayatar da mu wato asalin annafahu busa abu ko iska da take zuwa amma iskar ta zanto tana ɗauke da kanshi amma akan yi amfani da shi kuma ana nufin azaba kuma wala in masathum nafhatun min azabi rabbika la yaquluna ya wailana amma akan yi amfani annafa annafha ga iska amma mai dauke da kanshi to amma kun san kafirai su da dama akan yi musu gatse sai a kawo abin da asalinsa yana nufin abu mai daɗi amma su kuma an kawo shi ana nufin me azaba tunda a nan duniya suna yi wa mummunai izgili to su ma lahira sai a sa kamar yadda abin nan annabi nuhu ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama تسخرون وما زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم يوم القيامة سوما رانا تاشن قيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار to shine sai amfani da kalmar da asalinta ni'ima ce amma ana nufin me azaba kaga idan aka ce fa bashirhum tabshir ya kamata ya zama dangane da me ma yasurru al-insan amma fa bashirhum bi azabin alim sannan a ce mutum zuk innaka antal azizul karim azaba ce fa za a yi masa to kamar wannan din ne wal in masatum nafhatun min azabi rabbika asalin nafha wato iska mai dauke da kanshi mai dadi haka to amma sai a kawo ta kuma anan kamar yadda yake nan cikin suratul anbiya ana nufin azaba ala kulli halin da yace nafaha na bi ta'birin jadid sai ya kayatar da mu da wani ta'abiri sabo yufidu ittisafaha bi hadhihi sifa wanda shi ma yana fa'idantar da siffantonta da wannan sifa ita ce dogon wuya shine da yace fulanatun ba'idatu mahawal qurb aha وفي المثال الثاني تصف خلفاء أخاها بأنه طويل النجاة رفيع العماد كثير الرماد تريد أن تدل بهذه التراكيب بهذه التراكيب على أنه شجاع عظيم في قومه جواد فعدلت عن التصريح فعدلت فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها جميل ينزل خمسة تنا سنت صفا تدن وانت تاتي دن وانت طويل النجاة رفيع العماد كثير الرماد أبين تكي نفي دوت أن تراكيب قداؤك أنه شجاع يسا تكي طويل النجاة sannan kuma azimun fi qaumihi shi yasa tace me rafi'ul imad sannan kuma jawadun shi yasa tace me kasirur ramadi idan ma shata amma da ta ce huwa shuja'un azimun fi qaumihi jawadun fa adalat an tasrih bi hadhihi sifat sai ta kaucewa bayyana waɗannan sifofi kalala ila al-isharati ilaiha zuwa ga ishara gare su daga nesa wal kinayati an hada kuma kawo abin da zai wakilce su li'annahu yalzamu min tuli himalati sayfi tuli sahibihi domin idan madaukin takobi ya zama mai tsawo to dole ne mai takobin shi ma ya zanto mai dogo ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة idan aka ce jikin mutum na da tsawo to kuma galibi a al'adance kan zama jarumi summa innahu yalzamu min kaunihi rafi al-imad sannan zai lazunci kasancewarsa mai dogon gida an ya kuna azimal makanati fi qaumihi wa ashirati lalle mai babban matsayi ne a cikin mutanensa da yan kabilarsa kama annahu yalzamu min kasratir ramadi kasratu harqil hatabi in ko aka ce toka tana da yawa to itacen da aka kona kuma yana da me yana da yawa summa kasratu tabakhi in ko itacen da aka kona yana da yawa to yanzu abincin da aka dafa shi kuma yana da me yana da yawa summa kasratu duyuf in ko abin da za a dafa yana da yawa to yanzu baki kadan ne ko da yawa summal karamu in ko aka ce an ciyar da baki da yawa to wannan na nuna rawa ko karamci karamci kaga duk waɗannan muqaddimat din tayi su ne dan zuwa wacce natija ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة وهي بعيدة ما والقرط وطويل النجاة ورفيع العماد وكثير الرماد كني بها عن صفة لازمة tunda dukkan waɗannan tarakib an kawo su ne dan a ambaci wata siffa wadda ta lizinci lima'anaha ga ma'anoninsu kana kullu tarkibin min hadhihi wa ma yushbihuhu kinayatan an sifa kowane tarkibi wannan ana kiransa cewa kinaya ne dangane da me sifa sai na gaba wa fil misali salis المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بعهد بداوتها فعدل عن التصحيح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها وهو بنت عدنان وفي المثال يتي إذا كان مثالي نأكو lugar larabci yake nufi da yace wajen da fi ki ayyatuhal madrasatu yake wannan makaranta harshen larabci ya samu a tattare da ke makanan yuzakkiruha bi ahadi badawatiha wani wuri da zai tunatar da ita zamanin kauyancin ta na da fa'adala an tasrih bismil lughati al arabiyya a madadin ya ambaci al lughal arabiyya sai ya kauce ila tarkibin yushiru ilaiha zuwa ga wani tarkibi wanda zai nuni zuwa ga lugatul arabiyya wa yu'addu kinayatan anha kuma ana kirga shi a matsayin kinaya wa hiya me bintu adnan وفي المثال الرابع في المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعمون القلوب وقت بأنهم يطعمون القلوب وقت الحرب وقت وقت الحرب فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأدغال لأن القلوب تفهم منه إذ هي مجتمع الحب والبغض والحسد وغيرها ممتاز a misali na hudu yana so ya siffanta mana waɗanda yake yabo arada sha'ir wasfa mamduhihi shi mawakin yana so ya siffanta mana waɗanda yake rabo wato daga tunda mutane ne masu yawa ba mutum biyu ba bi annahum kaga bai cewa bi annahuma yut'inu yat'anuna alqulub yat'anuna alqulub akan ce ta'ana yat'anu akan ce ta'ana yat'anu akan ce kuma ta'ana yat'unu to kun san suka iri biyu ne akwai suka na mashi akwai suka na harshe idan wani ya ce wani ai fasiki ne yayi me ya soke shi amma da mashi ko da harshe idan kuma aka ce ramahu bil qana kaga anan gurin ya soke shi da me mashi shi ma suka ne to ta'ana yat'unu idan an ce ta'ana yat'anu ya zanto da mashi ta'ana yat'unu ya zanto da me da harshe wadansu kuma sukan sa wannan mahallin wancan ko wannan mahallin wancan kaga wannan da yana daga cikin asrar na harshen larabci wani lokacin mutum bai sani ba sai kawo wancan a wurin wancan يطعنون القلوب وقت الهرب ko ya tsununan kulub ga waɗanda suka ce biddan shine at-ta'nu bil qanati waqtal harbi a lokacin yaki fan sarafa an ta'bir a madadin ya faɗi wannan sai ya kauce zuwa ga wani ta'biri bil qulub ila ma huwa amlah a madadin yace al qulub sai ya kauce zuwa ga abin da shi yafi daɗin ji wa auqa fi nafs kuma shi yafi tasirin a cikin zuciyar mutum wa huwa majami'ul adghani matattarar hasada matattarar fushi li'anna al-quluba tufhamu minhu da an ce majami'ul adghan din mai hankali ya san me yake nufi sukata majami'ul adghan kai iz hiya mujtama'ul hikdi don mujtama'ul hikdi ce ita zuciya wal bughdi da kiyayya wal hasad da hasada wa gairiha da wannan sa wa idza ta'ammalta وإذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأدغان رأيت أن كل منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف وكذلك كل تركيب يماثلهما جميل idan ka lura da waɗannan tarkibi guda biyu sune bintu adnan da majamal adghan zaka isa kowane ɗaya daga cikin su an kawo shi ne dan ya nuna wani zati wadda take lizantar ma'anarsa da zalika kana kullum min huma kidayatan an mawsuf kamar dai da muka faɗa lokacin da muke karanta misali an gane ko kinayatan an mawsuf wa kazalika kullu tarkibin yumathilu ma haka duk tarkibin da ya kama da su zai zama kinayatan an mawsuf ko dai zanto dama kinaya an sifa ko kinaya an mawsuf sai na karshe أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه فعدلت عن نسبتهما إليه مباشرة ونسبتهما إلى ما له اتصال به وهو وهو الثوبان والمردان ويسمى هذا المثال وما يشبهه وما يشبهه وما يشبهه يشبهه وما يشبهه كناية عن نسبة وأظهر علامة وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة كما رأيت أو بما يستلزم الصفة نحو في ثوبيه أثر فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشجاعة, الشجاعة جميل أما في المثال الأخير مثال كرشي فإنك أردت أن تنصب المجد والكرم إلى من تخاطبه إذا كاين في دنغنت mutunci da karamci zuwa ga wanda kake wa magana lokacin da kai nufin haka fadalta an nisbatihi ma ilaihi mubasharatan sai ka kauce daga danganta mutunci ka ce anta sahibu majdin anta karimun a madadin ka ce haka duk sai ka kauce daga wannan wa nasaftahuma ila ma lahu ittisalun bihi sai ka danganta karamcin zuwa ga abin da yake da alaka da shi shine tufafinsa idan ka ce tufafin ka na da karamci ko yana cike da karamci kaga dai ka danganta shi mai tufafin zuwa ga me karamci an gane ko wa huwa thawbani wal burdan ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة وكناية عن نسبة يعني بدلا من أن تنسبه إلى الكرم والمجد بصفة مباشرة نسبته إليه عن طريق الكناية kun gane wa iza raja'ta haka ne ku kona wuce wani وأظهر علامة لهذه الكناية ما في بينور علامة دنجنة دا إلن ونن كناية دن أن يصرح فيها بالصفة أكن أم بشصفة نيكالا كما رأيت كما يدك جني الكرم أنغانيكو بين ثوبيك ko almajdu bayna thawbayka wal karmu mil aburdayka kaga an ambaci sifan ne kalala um, kama ra'aita kamar yadda ka gani aw bima yastalzimu sifa ko kuma ambaci abin da yake lazantar sifar kamar ka cewa da mutum fi saubaihi asadun al asad shi ma yulazimuhu me ash-shaja'a a madadin ka ce ash-shaja'atu baina saubaika ko mil a saubaika kaga dan gurin ma dai ka danganta masa me shaja'a an tariqil kinaya to kaga shaja'a din kanta ka faɗa ko ka ambaci abin da yana kunshe da shaja'a din shine me al asad fi saubaika asadun ai zaki ne a cikin tufafinka ma'ana yana nufin kai din zaki ne amma baya nufin zaki mai kafa hudu wanda yake kwana a daji da katon kai da fikoki a'a jarantar ko ba haka ba فإن المثال كناية عن نسبة الشجاعة وإذا رجعت إلى وإذا رجعت إلى أمثلة الكناية السابقة رأيت أن منها ما يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ ومنها ما لا يجوز فيه ذلك wannan ku zaka iya ganewa kai da kanka da ka kalli waɗannan misalai gaba ɗaya da ake magana na kinaya sawan kana kinayatan an sifa aw kinayatan an mawsuf aw kinayatan an nisba za ka ga akwai lafazin da ya halatta ka kawo shi kana nufin hakikanin ma'anar tashi ba lazimin ma'anar ba amma akwai wanda dole sai dai ka nufaci me lazimin ma'anarsa yanzu lokacin da ka ce tawilun najadi ya halatta ya zanto eh yana da dogon me madaukin takobi don haka sai ka faɗi wannan dogon takobin kake nufi kuma ya halatta kana nufin me tsawon sa kila ko takobin ma ba da ita amma kana nufin ka ce shi dogo ne kun gane ai rafi'ul imadi ila akhirih amma lokacin da zaka zo ka ce masa almajdu baina saubaika wal karmu mil abardaika to kaga wannan babu yanda za a yi kace hakikanin ma'anar kake nufi dole lazumin ma'anar kake nufi ina fata an fahimta to shikenan sai kinaya sai qawaid qawaid kuma da masu muka fara karantawa al kinayatu lafzun utlika wa urida bihi lazum ma'anahu ma jawazi iradati zalika al ma'ana تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام فإن المكني عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة الحمد لله سيمو تكيتا أهدكو أربع حالات نفركو أن يتهد السبب والحكم باب وتجكا babu wani mazubi da dan adam zai cika mafi sharri sama da ciki ba wata kwantena da dan adam